إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na musushin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram zandar ko Nijar. mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah yau muna subdu 26 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 447 wanda ya dace da 18 ga watan goma 2025 masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kiran mu a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka masu kallon mu da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fajkita ko ka sa muryar sunna da magaran ko ka sa karatu and direct ko ka sa fajikin hassan ibrahim algurawi muna fata allah mana muwafaka akan daidai kuma kurakurai allah gafarta mana akwai tambaya wani mutumin ingurti masu ba ta hanyar hanyoyin sadarwa ya yi tambayar akan cewa kwana nawa ne aka ƙayyade na yin ta'aziyya to ta'aziyya ba ta da lokaci a shar'ance duk lokacin da ka samu mutum ba ka mai jaje ba za ka iya mai jaje ba tare da yanke ba kwana kaza wannan shine magana babu ƙayyadewa na kwanakin ta'aziyya shine mai anwa mai ta'aziyya ma'ana tasabbur ba mutum haƙuri kan wani abu da ya samu na musiba ta'aziyya akwai akan mutuwa akwai akan wata asara wata dai musiba ta samu mutum duk abin sa ana mai zai a ba mutum haƙuri a mai yan nasihohi na abin da ya samu kaddara ce haka Allah ya kaddara a gaba kalmomi dai wanda kasan mutum zai samu nutsuwa akan wannan musiba ta same shi ko ta rishi ko ta rashin mutum ko ta asara wani abu da musiba daban shine ma'ana ta'aziyya kun ba kayyade lokaci kaza in dai an samu dama za a mutum ta'aziyya shine kuma magana muna fatar Allah sa da kenan an gano da muhimmancin abin kuma iya daga cikin sunna na zamantakewa in wani ga samu dan wanka musulmi ka zamanto ka ba shi haƙuri ka mai jaje iya cin abin da ke ka dankon zumunci da soyayya ta yan wantaka ta musulunci wannan shine abin da za a yi bayani akan akan ta'aziyya na'am بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين mutum na farko sai tambaya na farko yana tambaya ne bayan gaisuwa da fatan alkhairi a ga malam yana tambaya kamar haka yace wai shi kamar in iyayen wanka na ibada in mai wanka na ibada wannan mai mai alwala yana ba shi wahala yana abin ga wai in yayi niyya kawai yayi wankan shi gaba ɗaya yayi shikenan ya zuba ruwa gaba ɗaya a jikin shi yayi ko ko a sai ya tsaya yayi ino ne tunda in yayi iya yi ya ko kwanto iya gani yayi ko bai ba to wannan babu saɓani ina gata mai risala ya kawo na idan ka gama dukkan jikinka da ruwa gaba da ne wankan janaba wankan janaba babu sharaɗin sai ka yi shawanta na kamala yahi ne amma ba magana rashin yi dan kayi baka yaro Allah ba kayi wanka kai tsaye tun daga kan gaba ta ƙasa ko ina ruwa ya gama kuma da niyyar wanka na janaba ko ko na hailakin ko na fasikin inda aka yi niyya aka gama dukkan jiki da ruwa gaba daya wanka yayi wallahi a'lam.
na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya wai kamar iya ganin akwai wata aya alkur'ani da Allah yake ce annal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha Eh, yace wai wannan aya ta daidai da kamar idan mutum ya mutu kahuri kana iya cewa dan wuta ne kawai ko kuma a'a kamar mutum ya mutu yana baya sallah shi ma kana iya cewa dan wuta ne kawai wani wani dan wuta ne kawai
to shi mas'alar kahurci gangariya misali ba yahude ne ko ba nasare ne ko mushriki ne gangariya wannan annan salam akwai tarwa ɗaya cikin sabai yake ce annabi ya gama da aiki ya ce hasan marta bi kabar kafirin fa bashiru bin nar na'am din da kawace da kabarin mushriki ka bashi bishara da dan wuta ko dan wuta ne inda mutum ta kawace ba sabani kurin dan wuta ne inda kahuri ne ba wani shakka kurin kahuri dan wuta ne kurin wannan haka ne amma maganar sallah ya amince sallah yi ne bai kiwo ya ce wannan sabani mai wadin kahurci ne kahurci durin kufar wani abu da mai abu amma dai tabbas wanda yake akan kahurci na aƙida ko kahurci na eh, in ma ba yahudi in ma ba nasare ko shirka gaba daya kurin kahurci ne wanda kudan wuta ne kurin dai mutu iyayi sai da in ya tuba Mm, na'am to kun bai kenan.
na'am sai na'am
na'am sai wannan yake tambaya akan matsala ce yake samu a zuciya shi na yawan damuwa da abin da ba da da bai masu ba kamar yawan tunani akan wani abu in ya zo kawai ya shiga damuwa shi kuma abin bai masu ba ko kuma tunanin ah, wani zai kawo mashi matsala akan ta yadda wasu al'amuran shi na rayuwa kuma ba abin bai wa abu ba amma kuma ya shiga damuwa akan abin ya ringa yawan tunani to wannan damuwar da yake shiga ya ga can abin da ya dame shi kuma ya ce na ta ta Allah kawar da shi ke kai shi zuwa ga hasara da sauransu ya to ya zai iya kawar da irin wannan abubuwa to harko dai babban abin da yake ba mutum nutsuwa yawan ambatan Allah alabi zikila tatmanin qulub wannan magana ta yawan ambatan Allah kuma in kana ga magana ta waswasi na shidan shama kai ka rika yawaita abin ya zo maka ka rika yin ta'awuzi kana tuha su ku bangaren ga nagum a'udhu billahi minash shaitani rajim tub a'udhu billahi kai ta'awuzi ka tuha bangaren ga nagum so uku wannan shine kuma da yawan azkar kuma yin a wannan kin iya baka dai dama yin shiga maganin shidan sai da azkar kuma shidan daman dama ai ya sa mutum imani ga bashi wahala hakan ne wannan gwagwarmaya da shidan daman da mutum gwagwarmaya ce kai ka ko shi ka daka shi sa ka tawa ma kuma gama da addu'a da ta'awuzi da irin su addu'a ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika da yawan azkar kun ba a fasa addu'a ta da fatar Allah tabbatar mu akan daidai eh Allah kare mu da sharrin shidani huwa subhanahu na'am malam sai wani yake tambaya ce suna kasuwanci da wani mutum ne haka to kuma wajen bashi kuɗi ya ce yana bashi kamar ta hanya kamar hudu kamar in hanya hudu yake bashi kuɗi kamar iya iya bashi kash haka kuɗi a hannu a hannu kuma iya iya bashi shak ya je ya amshi kuɗin kuma ya ce iya aikin kamar iya aikin farmasi haka iya iya bashi ta nan wajen kuma hakuwa guda iya aiki iya otal to shi shine yake cewa wai wannan kudin da yake bashi ta hanyar wai iya iya ya halitta a gare shi amsar kudin wannan ta hanyar wannan abubuwa ban gane ba kaman shi kamar kudin da da yake wanda yake shakka watakila ta hanyar abin ga hotel kin nan da yake iya aikin hotel iya ne mai bashi kuɗin eh yake aiki- wanda kuke kasuwancin da shi iya magana halitta amsa kuɗin shi eh don iya aikin hotel ko yana aikin eh wannan aikin farmasi eh ya cike wannan yana haramun ai hotel ba ba ta zama haramun gaba daya sai in kana sai da giya sauran su yana ban haramun amma hotel ba wani tara mata bane wurin iskanci ba ake ba hotel ce wajen kwana ne gurin aka yi da wajen kwacin abinci ba ana kariya ba a ce lahi ce hotel haka farmasi sana'a ce ta magani ma ina ga wannan inda wannan ne musamman da tambaye shi wannan ba magana wani magana ta haramci akan abin da ya ambata dai wani abin a zahiri ba magana idan ku ƙara bayani ƙara bayani ce can wani dan uwa mai bayani akan sa- yawan damuwa ya gudun shiga hasala sauransu dan uwa babban abu jigo abin da ke sa mutum bambancin mummuni mara mai imani da mara imani akwai masala cikin rukunan imani imani bil qadar imani da kadara shine jigon maganin wannan abin cewa in ka yarda da cewa kai kanka ba mu sami abin da Allah ya dora maka ka san duk abin da gawa kan haka Allah kadara in me ka samu haka Allah in hana ne haka ne in wani Allah ba wani baka iya hana wani abubuwan iya ya rage maka wannan wasu wasin na ganin Allah ba wani kaza ko tsaro wani abu zai zo abin da bai jahul ka tashi hankali akan abin da musan me ba wannan imanin kadara jidda imanin kadara ya- ya rage maka haka nan shi kuma wannan ina ga kurin inda abin da ya hudi ne da akwai karin bayani babu wani haramci a hili abin da ya hudi na'am to malam sai wani shi kuma yake tambaya yace wai menene hukuncin matar da za ta ce a sake ta a ba ta takardar ta ita to akwai ruwa na san iya cewa duk matar da ta nemi saki ba tare da lahin komai ba ba ta samu kamshin aljanna to wannan an ce bigar ma ba'asin wannan ana magana babu illa komai haka kurin ta shi ta koshi kurin ta ce sakani iya ta hangi wani wannan shine annabi da ba ta samu kamshin aljanna amma misali akwai cutarwa kuma an kasa gyaran ta ko biyan bukata ta aure babu kuma an kasa samun maganin abun wani abu dai na zalunci ya bayyana kuma an kasa maganin abun to akan darura uzuri ta tambaya wannan ba lahi bane ba an akwai dalili amma haka kurin ta shi kaya kun ta ce kun sakanni shine matsala wannan shine kuma kullum magana nasiya ga mata akan samu matsala yan wadda yawan mace da miji ya wani abu wanda ba ta so ko ba kyauta mata misali kullum ba a neman saki sai an nemi gyaran wannan matsala da ta fuskanto in an yi an yi ne ba a sami gyara ba to kuma shari'a ba ta ce ba zai zaman dole zaman zama matsala amma kai tsaye kurin kasa matsala ko ya bata mana kaza kaza ko ta ta bata kurin sakatta ko sakanni kai wannan shine matsala wanda musulunci bai bukata wannan ya bukata nutsuwa da sauransu kuma ka ai garaje amma an tsaya kaza ne matsala an bincika kaza an buga an buga ba a samu su hanya ba dan babu laifi a rabu a zaman tashi hankali bai kyau babu laifi a rabu kowa kuma Allah ya ce wani tafarka yugun Allah kullum min sa'ati an karba Allah bai kowa bokin raban shi amma akwai halicci nema amma da dalili na ta an gane na'am malam sai wani yake tambaya ce a gaya mishi ladubban yin addu'a
eh ladubban yin a kai addu'a matsa zaman a takardar da addu'a cikin ladabin addu'a samun annabi sallallahu iya cewa ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba fa inna la lasri min qalbin ghafir lillahi annabi ya ce Allah ku roki Allah da zuciya halarci ma'ana kana nan ka kawo hankalinka kuma kana da yaƙini Allah zai karba maka kuma daga ciki akwai daga hannu tana salasaf iya cewa inna la hayyun karim sai min abdi an yafa ilayya dai an yudu masifran ma'ana magana dai Allah mai karamci ne Allah yana kumya yana kumya yana jin yaunin bawon shi ya daga mai hannu ya mai damshi hannun hannun shi ba komi kenan akwai daga hannu kuma akwai kaskantar da kai ta ne ce Allah bai karɓa bawa mai addu'a hankalin shi a wani wuri da ba kenan daga hannu kuma kira Allah da cikin sunaye na Allah sunayen shi ko sifofin shi da yin wani abu dai na da kawo kaskantar da kai da kuskantar kibla duk wannan iya daga cikin abin da na adabikin addu'a kuma ba abu kuma mutum ya kauce macen haramu Mm.
na'am malam sai wannan yake tambaya cewa mutum ne da farko dai shi musulmi ne sai ya yarda ya koma kirista daga baya kuma yake cewa yana so zai koma musulunci wai ya zai yi kalmar shahada zai yanka yanka kuma ya kalmar shahada kuma shikenan abin da ya wuce baya kuma Allah ya gafarta mishi abin da ya wuce baya kuma abin da yake gaba za a fuskanta hewa ta kai ta roƙon Allah ta ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jiyo zakata ka tabbatar da zuciyata ka addinin ka kai ka addu'a Allah tabbatar da kai wannan shine zaka yi ta yi eh babu wani abu ba wannan
wanda yake tambaya mace ce ta kusa aihuwa to aihuwar kamar ta gabato sai ta ringa zubda wani ruwa haka to sai ta ƙi yin sallah ta kwana sai daga baya wajen kwana uku ta kwana ta aihu ya hukuncin wannan kwanakin da ta yi wata sallah wannan sallah za ta rama domin ana kiran shi ruwan zaki suke shi a hausa matuƙa ba jini bai zo na aihuwa wannan ruwan zaki bai hana sallah har zuwa lokacin aihuwarta wannan sallah za ta rama ta bayan ta samu tsarki gaskiya wannan tunda akan ba ganganci bane ba kan manta ko rashin sani ne kuma sallah tana rai ta rama sallah kurum ta kwana uku bayan ta kare
sai wani yake tambaya kana ba san talawa jini ya tafi nema nan da ake ba da jini ya fita sai aka ce mishi ba shi babu jini a yanzu amma akwai jini haka wanda suke da rizar da su ba a bada ba suke haka kyauta sai dai in mutum zai kawo wani shi sai a bashi sai ta ya ɗauki alƙawari zai kawo wanda zai bada a bashi ya je ya ba mara lafiya shi eh to kuma ya je an bashi kuma ya kai ma mara lafiya nashi amma har yanzu bai mai da jinin ba eh shin wannan yana wuyan shi hakki ne haƙƙi ne ma haƙƙi ne yaudara ce ke ne haƙƙi ne tana wani ai- abu ne nasa da ajida an wannan wasu masu abu wannan haƙƙi ne akan shi kuma ƙarin da- Allah zai kama shi akan shi cika alƙawali tunda ai sun babba sai da zati ba wani za a ba ya sa an doke na ajiya yanzu da babu shi an bashi an da babu sukuki da arzaki da ban bashi ba wannan sabi da ce aka mata cika alƙawali reserve na ana ajiya saboda an ko ta ɓaci ne gashi kai yanzu inda ba inda ba ajiyo kan baka kenan haƙƙi ne kamar da musu kansu gaskiya ka nemi nuyi kai a bada shine gaskiyar magana eh
sai wani yake cewa ziyara da makabarta wajen kabarin ma'aikin shi ko ma'aikin shi in ya je ne zai karanta Allahumma kafir Allahumma kafir li walidayya Allahumma kafir lama am sali babanka ne Allahumma kafir li abi Allahumma kafir li warham Allahumma kafir li abi Allahumma kafir li warham kai ta mai haka nan kai yau ta mai addu'a haka nan baba ka ce Allahumma kafir li ummi Allahumma kafir li warhamha kai ta mata haka nan bakin abin da kai na addu'a akan ta kuma za a ci gaba da yi ba ita ce addu'a yan uwa ba an je makwante ba na addu'a ziyara makwante tana tana mutu lahira da wasu abubuwa na- na imani amma ita addu'a ba an je makwante ba a kullum zaka musu addu'a idan ka tuna ko bayan sallah ko wani lokaci zaka masa addu'a amma wannan haka zaka masa addu'a an ka je ziyara Mm.
na malam wani ne ke tambaya ce mutum ne a wuri mace ta yi kwana a gidan shi guda ɗaya amma ta yi kwanta ba wai ya suke ta wai ta yi idda
to wannan me ka sake ta dan ne ya karya ko aka yi ne ko menene Allahu alam.
Allah kiyaye yana musu Allah kiyaye shi da takaice Allah ya ce idan kuka saki mata mumunai kuma ku kwanta da su ba cikin sutul azab Allah ya ce babu babu ta idda su muku babu idda inda ba kwanta ba amma akwai magana ta Umar bin Khattab ta Umar marke sana daukan ta in an shiga daki an rihi aka hoto to Allah Allah Allah ka dasa abin da aka yi kenan anan za a buƙaci idda dan iya boye wani abu daban kenan waliye za su dauki wani ta yi idda ta kwanta aure dan an shiga daki an rihi iya su boye da wani abu dan shi yasa Umar bin Khattab kan ya fatawa kan inda an sa labule an rihi to ayi idda
na Hmm.
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yace wani abu ne ya karya mishi haƙoran shi gaba ɗaya yace wai iya iya zuwa a mishi na roba haka wannan gyara ne wannan duk illa ce illa ce ana sama ba saki ba sati- ba san- ba san ba ba ta kin canza halitta Allah amma haka Allah yake ba gyara ne wannan wannan kamar ta gaba gace ta kare aje a sama wanda ke samun ka taka ko na ko hannu ko na abu wannan bai cikin canza halitta Allah dan haka Allah yake ba wannan gyara ne wannan da bai- ba lahi can a can da ma ana sa wannan ko ƙarfe ko na abubuwa ko na na zinari akan gyara hakuri ko rike hakuri babu lahi kan shi eh na'am
kamar da wani mai tambaya na gaba ke cewa wai idan mutum ya bayyana a cikin sallah idan mutum ya bayyana karatu ba wurin da ake bayyana ba sai daga baya ya tana kuma sai ya ci gaba da asirtawa ko na ba ya sallar shi take duk da na kowane a riƙa kowane yana ga kowane kenan eh, a takaice mas'alar bayyanawa wani a fiƙin malikiya suna kawo wanda ya bayyana wurin asirciya zai ba'adi wanda ya ɓoye wurin bayyanawa zai ƙabili to amma nan kaman ba nasi bane zahiri wani nasan hadisi ya kawo shi zaka kafa imamu nawawi cikin sharhin muslim na akan mas- mas'ala ce babu tunda akwai ruwa ta tabbata ta imamu bukhari ya kawo ruwa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallah wani lokaci yakan bayyanar da ba muntuwa ba ya bayyanar da aya cikin sallah taurin boyewa kan wanda take nan babu sharaɗin cewa a yi kabila ko ba dai amma abin da yi in dai ba mantuwa ba kakka yi da gangan kakka boye wurin bayyanawa kakka bayyana wurin boyewa shine abin da yi eh to Na'am.
malamin da ke tambaya cewa idan mutum ya mutu ana bin shi bashin azumi za a iya rama ne
to azumi iri-iri ne akwai azumi na ramadan akwai azumi na kafara akwai azumi na annadar na bakance ko addawar agacha azumi na ramadan da kafara sun azumi ake na farilla wannan babu akwai saɓani a kansu akan rama azumi na ramadan akwai masu ganin cewa a azumin da yake wajibi a rama wanda ba saɓani azumin bakance ko a ci adda wannan nazar na ɗora ma Allah kaza in yaban kaza zan yi kaza duk da asan ba a yi ko ko Allah kuna niyya na ɗora maka na azumi kaza wannan ko ka mutu ya rama mashi amma azumi na Ramadan akwai masu ganin a a ba a rama shi to yawan ala kulli halin dai rama shi bai zama wani matsala da a rama shi amma azumi da na Ramadan wanda kuma shi ma ba magana rama shi misali mutum bai lahiya Ramadan ya zo Ramadan da ya zo bai warke ba iya kwance ana jiya ana jiya imma tsakar ramadan allah mai cikawa ko ba ramadan bai warke ba allah mai cikawa tun da bai warke ba har allah mai cikawa to inda warke ne alƙashin fa'idatu min ayyamin ukhra take kama shi to shi bai warke ba kenan azumin bai haushi ba na haka kenan ba magana rama mishi wanda ake magana a rama ko sabanin ramawa wanda azumin ramadan ne imar lahiya imar bulaguro ya zo lahiya lau bai rama ba Allah mai cika shi ne ake magana a rama ko ka rama amma wanda bai lahiya ya mutu da azumi biyar ki ba babu magana rama mishi amma azumi kuma na bakance wannan dole a rama mishi ko da ya mutu kaje magana kenan Allahu a'lam
to malona wacce ake yi tambayar da yake wai siga da ake cewa ai siga wajen armi wai ya ne ake yi
siga batta da lafazi kaidade da abin da za a gano neman aure da ba da aure kuran duk da ana kawo a ce misali wani mu yanzu ana ma'ana za ga hili wani ya turo mu koko ni ne nake neman arman wanci shi waliyinta don kullum muna bayani wali mace take da waliyi ba namiji namiji wakili gare shi da ana ana namiji a yi ladin kayan labi wali wani shahidai na adanin babu almai da wali bai ce ba da waliyai ne ba a ta waliyin amma shahidai ta guda biyu kenan mutane suka samu matsala wani lokaci ya ce namiji ai babu wali na waliyin shi ko ba waliyin shi arme namiji ba uwayen shi ba wai a namiji duk inda je a duniya ko amurka ko turu ko kasar larabawa yana da dama ya aure illa ya sanar kun labari zai ba uwayen shi ya arme ko zai arme bai bukatar waliyi irin amma ita mace duk inda take a duniya ko a garin ko a wani gari bata dama ta yi aure sai da uzinin waliyinta ya ba da uzini wane ya bada ta ko shi ya bada ta a gane kinan waliyi haƙƙin waliyi namiji wakili ga ita mace sai take da dole da waliyinta mata ce ba a badawa bata aure he da waliyi amma namiji ko ba waliyi yana zo a amsa arman shi da kanshi da hannun shi a bashi amsa arman shi kuma ko ina aka arme yayi to kenan maganar ta tambaya kenan siga shine tambaya ta imma ango da kanshi ko wakilin ango da kanshi ya ce ina neman auren wanci kowa ne ya turo na auren wanci he waliyin yarinya ubanta imma wani kusan da ne waliyinta he ce na bashi kai da aka tura ka ce na amsa akwai matsala wanda kamata mu gyara ta ko za a tura neman aure siga a rika turo suka san addini suka san bayanin aure mai hadari wani za shi neman aure wakilci ne zai ce mun zo neman iri iri na mi iri na mutum to mun ba ku mun amsa kaga anan irin ba a san ba in ma irin na mai gujiya ce wake ne mutum ne ba a san wani mutum ne wata yarinya ce zainab ce hadiza ce maryam ce babu kai da kurin a gidan koya akwai mata akwai da yawa ba a cewa wanci kaga a wannan akwai matsala in aka takaita daga nan sam da ba kai da ya kamata a wani ya turo ni neman auren wanci kuma kai da ka tambaye mun baka ce na amsa a na amsa mishi eh na amsa mishi amma ko mun zo neman aure an ba ku na amsa kenan kai ne wakilin kai aka ba diya kenan ba wancan an go aka da turo ka kamar ka mishi kame kame kwace kenan mu kamata kullum abin addini a sa wanda san addini a harka aure ka sa kowa ji kenan a wa mutane bayani kenan ba ba irin irin mutum irin ma mutum ne irin kuwa ne mutumin wance ce ake so kuma an ba da ci amsa shi ya kira siga to ko ba a wannan batun da aka ce a cito jama'a an ɗaura auren wance da wato wannan kaga wannan kuma ya ɗun tudu tun juma yanzu kenan ba ci arami bi ba tun da an gaya mutane daga yau an aura ma wani wance wannan shi ma ya sa zamanta aure ne aure ya kan haka nan duk shi aka gane dai akwai amsa da badawa yanzu kenan cewa an aura an amsa shi kenan ya tabbata kenan aure ne amma abin da ya siga ita ce tambaya da badawa da amsa shi ne kwar na'am
na sai wanda ke cewa kewaye kafa da ake yi da birgin siminti a dan gyaggyara shin wannan yana zama laifi
shi dai babu laifi a zuba tsakuwa a kan abu da shi gini a cikin kabari ba a yi don wannan wani abu ne wanda ya kamata muna cutar da kanmu me ya cutar da kanmu yawan balle a yanzu maraya wurare sun yi kaɗan mutum zai zo makwantai ya sa siminti wani har da karo a sa siminti a tsare wuri wannan wurin ba gidan kowa ba ne ba wuri na al'umma na kowa da kowa in aka ce mutum ko mutum zai tsare wani sa siminti ya shekara nawa wasu abin da wurin kenan wani mai sa kai ta gidan shi an wa kamata mai ri kamata ta yi wani magana duk mai son sa siminti ya shahi to ya zai karen shi na yan gidansu ba laifi bane ba ku yi kare na kabarin gidan gidan kuma sali ne ku je can ku bin yan gidanku wannan kuma duk da cewa kuma laifi na magini kan kabari annabi ya hana to in ma ba a yi hana ku sai kun ga ku to amma mai ri da zama ta ce a kawai da ya mingi kawai da ya gini kowanne sa siminti a cikin kabari a makwantai militar haƙi ta hana ko ku yan gari ku yi shawara da abin me abin abin zai cutar da kowa dan kabarin da zai cika makwantai kowa ya siminti ya kare siminti ya shekar hamsin nawa kake nan to inda an haka nan kai ka isko a tsakani ga Allah bai dacewa mutum ya zo tsare makwantai da siminti ba gidanku bane ba gida ne na kowa da kowa ka zo ka tsare wurin mutane bai dace a gaskiyar magana kaga kun ba gatanci bane ba ba gatanci bane kawai naka ba gatanci bane ba kurin kamar addu'a wannan kasa ba ta mai maganin komi eh ka sa mata ka sa ta alama ko kari a sa maka ka rubutu ko filak a sa kari alama ce kurin ko dutse aji amma a zo a zagaye a sa siminti sanin bai dace ba sai bai dace ba eh sai ke cewa eh shiga masallaci akwai addu'a da ake yi eh daga cikin addu'a shiga masallaci mai gajarta in za ka shiga ka cika da kawar dama allahumma fitahali abuwa ba rahmatik allahumma fitahali abuwa ba rahmatika ka shiga da kawar dama in za ka hoto allahumma inni as'aluka min fadlik ka hoto da kawar hagu akwai bismillahi wasu salatu wasu salam ala rasulun sallallahu alaihi wasallama allahumma fitahali abuwa rahmatika ka shiga وتوا بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من فضلك هوتو duka duka shiga da dama kawa da hagu a cikin addu'o'i ne shiga masallaci suna sun tabbata Allahu ala na'am yake cewa bayan sun gama sallah akwai askar da ladan yake badawa shin ya wadatar ga su baki daya ko kuma akwai wanda kowa nashi zai dan wa shine khatarin bid'a in ta zo sai ga tana yaki da sunna shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya karantar da mu duka cikin da ta wani addini liman idan ya sallama ya yi azkar mamu kowa azkar kin shi annabi misali annabi ya karantar da al'umma shi iyayi daga assalamu alaikum akwai azkar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku akwai irin su allahum anta salam wa minka salam tabarakata ya dar jalal wal ikram اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع daljaddi min kaljad irin su karanta ayatul kursiyu irin su karanta inda asaba ne kullu wallahu qawa uku kullu a'udhu birbil falaj qawa uku kullu a'udhu birbin nas qawa uku da dai ga su subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 arihi da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir irin su karanta na bayan wannan akwai maimakon in ma kana gaggawa misali maimakon 33 akwai kayi subhanallahi goma walhamdulillah goma wallahi akbar goma haka akwai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kawa 25 ruwa ta imamun nasa'i duwannan duwannan a cikin jaka a baka ta wanda Allah na abubuwan kaga yanzu a wajen da ake addu'a bayan sallah kaga na annabin da ya ce kai sun hana kai suna ya lubu 120 wane ne in na anzalna qaha kaza alantar ka qaha kaza kaza babu ɗaya wanda annabi ya koya wannan shi ga abin da annabi ya koya shi liman biyu ba ya dauki hankalin ku hana kuna annabin kuna na shi kai shi ne ake hatsarin bid'a kenan shi ne hatsarin bid'a ba ce ba adda ba amma adda annabi ya karantar da mu ku yi ta annabin a matsalar ta annabin ba sai shi ta malam shi ta karantar da ku yana dibi kaza da hawla wala hawla kaza duk wani abin wa annabi salati wa yin azkar annabi ya karantar da mu azkar masu yawa sai a kare ma ku ta bin ida ba to ka ganzu wani abu ko in kyale su kan su in ka baka na kurin kai kai sunna kurin ko in kai sunna ka kyale su kurin sai bid'a su sai baka baka iya hanawa
shi wannan kuma yake cewa a garin su ne babban liman duk wani wanda ba bai kai shi ba ko da a ce liman ne in ya ja sallah ko ya ko yi sallah ta gawa ko ya bada addu'a yana daukan shi dan adawa shi ko ya mashi laifi shin a addini dama ana ayyana wani wanda kawai shi kadai zai ringa abubuwa ko kuma shi ne da dama ke wannan al'ada ce ta karkara kuma akwai yana da jahilci na mutane da shi malamin ma wani aka kira mahi haka ne don malamin kamar sarki ne don haka don da ya adda bai zo ba ya ce ya ma ce ya gani haka ana jahilci wannan jahilci ne rashin sana addini kamar adda ya kawo da masu kuma mai saku ya maka adda adda ce ya maku duk wanda ya cikin jahilcin dai su mutanen ba su gane ba ko shi ma yake cin karashin baka ko da malamin adda ce ya baka adda zama an yi mutuwa zama mutum adda ya ka bani zan mai ruwa mai gafara ta Allah tun ya daga cikin abu da ba wannan idan cikin jahilci da mutane kawai su gane addini ba haka bane ba wa mutum addu'a ba wani cika ba kamar addu'a ba kuma magana sallah lalle in a ce limami ne a samu na'ibi wannan kuma ku ga san na'ibi ku za ku shawara tsakanin ku a tambaye liman cikin nutsuwa an gabe san shi shi ce liman in baka dan wa zai kaga anan shi sai ya samu dan dama dama tunda shi ce wanda yan bayanan wannan shine abin yi Allah wala na'am
ya mana wani mai tambaya ba precision namiji ne ko mace shi dai tambayar da yake wai iya sallah eh raka ta kare shi eh ta kare ci sai ji ruwa wai ya zubo to sai yake cewa wai zai ci gaba da sallah ko sallama zai yi ya je ya tsarki ya sake
ai bayan ruwa zo ba ba magana sallama sallah kun ta kare ta sabce kanta kan babu sallah ta kare kuran kuran sai a tashi a je a sake alwala zuwa sallah kuran ta ka ba sallama ba
to sai wannan yake tambayar cewa wai annabi adam wai ya ji wani ya ce wai ba annabi wani ya wannan magana take
to wannan ruwa ce ina ga imam ibn kasir cikin tafsirin shaka ruwa ya ta imam ahmad kuma ya tabbata annabi nabiyu suka ce a adam nabi annabi ta na'am nabiyu mukallam annabi ya ce sun da ya rasulullah annabi adam annabi ne kuma Allah ya magana da shi annabi adam annabi ne kuma ruwa ya ingana ta kan hakan da kuma su gane shi ba gina a rasulu ba magana manzo daban ba mai kiran rasul amma shi annabi ce da annabi ne dai shi mai magana rasul wanda Allah ya aiko duniya da sako shi kuma mu adam shi zo gaba da gaba da shi zo shi bai zo ba zaman ayin aiko al'umma shi saka cewa farkon manzo ya da annabi nuhu ne kiyan bisa shi kiyan cikin rasul amma annabi annabi kuma da Allah kuma ya magana da shi to shi gaba ɗaya shi ne dungurungum gaba ɗaya daga bayan shi ne ya zo duniya kuma Allah ya aiko da manzanni a cikin ancin farko wanda Allah ya aiko a duniya annabi Nuhu alaihi salam kashi magana kenan amma annabi ne kuma Allah ya magana da shi tabbas
sai wanda yake tunda wai dangane da azumin litinin da alhamis wai idan mutum bai samu na litinin ba zai yi na alhamis kin duka ba mu kai ba ba koyi ba yan ku gano masalolin azumi na litinin da alhamis azumi ne ko ne da fadalashi inda dama in ma ɗaya kai ba laifi ga kun kasa mun ladan ba a nan salasa ya kasa dalilai na yin azumin wannan ranakin guda biyu misali akwai dalilai su gama gaba daya misali iya cewa wata tambaya da aka mishi azumi da yake yawan yi alhamish da litinin ya ce saboda wannan kwanaki guda biyu litinin da alhamis ranar ake gabato da takaddun bayi zuwa ga allah subhanahu wataala allah yana gafarta ma bayi kuma amma banda masu gaba dilitin alhamis sai ce ina so a wannan takardu da za a kawo za a gabato na aikin bayi annabi ce ina so a ga azumi cikin aiki na kaji dalili dalili na biyu akan litinin ita ke banta ya ce kuma a litinin a ran nan aka aihe ni kaga kenan a aihuwar shi ba ranar morewa azumi ma shi annabi ba maganar biki bai shi azumi ma yi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan su ne dalilin to wa'ina ranar duk an alami shi kaɗai ma kayi azumi na lamun ladan aka samu wannan fadala an ga azumi cikin aikinka kun shi ne ba wani magana dole ka litinin ba ƙa'ida bace ba eh kuma litinin kai dai ta ka samu eh
to malam ne yake tambaye kuma ba kai dai ba komai kuma gaba ɗaya ma mm.
wai sallar kabli da ba'adi wai mutum idan zai yi sai ya tashi tsaye kuma wai raka a guda zai yi ko biyu kuma sai ya yi tahiya kana ya sallama
na babu sallar kabli babu sallar kabli ba'adi babu sallar sai dai akwai sujada sujada guda biyu da ake yi ɗaya an mata sunan ba'adi ɗaya an mata sunan ƙabli menene daga cikin abin da yake sa a yi sujudu sahawi ake kiran sujuda ta mantuwa ta gyaran sallah kan wasu dalilai zai misali za ka rage wani abu a sallah ko ka ƙara mayafikin malikiya suna kawo in wajen ƙari ne za a yi ba'adi wajen rage a yi ƙabli mai nasi ya tabbata a sunna na an yi ba'adi kan ƙari misali annabi sallallahu alaihi ya yi sallah raka'a biyar suka ce ya rasulullah a zira fi sala ya rasulullah yau ƙari aka yi a sallan ya ce lala ba ƙara ba suka ce rasulullah ai raka'a biyar aka yi annabi kan ya zo sai su da ba'da sala kaga wannan ƙarin raka'a guda ne ya yi ba'adi haka ina ne misalin ragi wurin zama na harko ta hiyar harko he ka meke idan da ka zaba da baka meke baka koma ba komi amma he bayan ka meke tsaye cak ka tuna annabi ya ce kaka komo ka ci gaba da sallaka an ka kare sai ka yi sujada guda biyu kahin sallama shi mai kabilin kenan kahin sallama shi ne kabili kabili salam amma sujada biyu ce ake yi in ba a dace misali kari ne kai ko ka sallama sallama ta kare ba sai ka tashi ka ci ko sauran in kari ne kai in ka kare sallah kai a ci assalamu alaikum sai ka fada ka yi sujada guda biyu su ne ba da salam ita kuma kabili ka zo an yi sallah misali ka bar zama ka tashi ka ci sauran sallaka ka zo ka yi tayya ka ma'anar salati ka yi komi na addu'o'inka da muka ce assalamu alaikum ka yanka ya sallama sai ka fada ka yi sujada guda biyu sai ka taso ka yi sallama sai masa'alar yin tsayuwa ba buƙatar tsayuwa dama a zaman ake ba a tsaya mata a zaman za a yi taraka a biyun wannan kuma ba ta buƙatar ta da ikama ba ta buƙatar kabara ta harama kurin za a shiga ne a yi sujada a kabara ta so kusurinsu kuma magana wanda ake samun saɓan suna ta tahiyya akan ba'adi ne yake da misali su malikiya sun tabbatar ta a kabul bai yin tahiyya ba amma suna ga a ba'adi ya yi to ila bangaren malaman hadisi masu tace magana har ruwaya da ta kawo magana tahiyya a sujada ta ba'adi hadisi na munkar hadisin ba shi inganci don haka dai abin da yake wajibi sujada sahawi kurin in kai sujada guda biyu ba bukatar sai ka tahiya in ka sujada guda biyu ka taso kurin ka ce assalamu alaikum shine abin da yake wajibi Allahu a'lam
wannan wai tambaya yake yi wai menene ake nihi da mustahabi da hausa
mustahabbi abinda an so misali a ishara ya ce akwai wajibi abinda dole ko faralla shi ko wani mustahabi an so ne in kai akwai lada amma an kai ba babu zini shi mustahabi an so kai kaza shi na an so kaza kun sace su mandu amma ba a kama ka idan baka yi shi ba shi ne mustahabi eh neman lada ne an kai ka samu lada amma in baka yi ba kama kan laifi na'am
to to wannan yake tambaya ce wai a cikin sallah wajen fadar amin wai sai liman ya yi kana ma musu bishi ko kuma tare suke yi bayan fatiha ne to wannan masala mun bi ta wannan sati na ga cikin darasin mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya wadda take kawo shubha ga mutane annabi sallam ya ce fa da qala imamu ghayrul maghdubi alaihim wa dallin faqulu amin ilimin ya ce ghayrul maghdubi alaihim wa dallin ku ce amin to wannan ya ta sa liman iya zowa ghairul magadubi alaihim waladdallin kahin ma dare ya gaji amin wajen masu bayyana da amin to wannan kuskuren annabi ya yi bayani asali cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi kalkashin wannan duk abin da yake na sallah ne mamu ba zai yi ba sai limamin shi yayi kai mai koyi ne kan haka akwai ruwaya wadda imam al-bukhari ya kawo ta imam muslim ya kawo haka abu dawud turmizi da sa'ibin majah ka imam ahmad rahul jama'a ke cewa ta magana cewa na san iya cewa idza ammana al-imam fa aminu kenan liman in ya ce amin ne za ku ce amin kenan da ya zo gairar magadubi alaihim wani wadallin ba ku hara amin sai bayan liman ya fara amin ko ana akwai ruwaya zaƙalar imam amin ulamatar fi samar ƙulun amin fai da wafaka ta'amin imam ta'amin malakata gufir da matakadan zambik ko ma'ana dai ruwayar annabi ya ce idan malaku suna ce amin liman iya ce amin idan aminkinka da ta imam ta malaku suka zo suka samu tare a lokaci guda ana gafarta min kurakuran da kuka yi tuna an ce hikimar samun ku samu muwafaka da liman da mamu da mala'iku ku mamu kuna bin liman ya zo daidai ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba ku harawa sai lokacin da ya ce amin to kahin ya dire ya ku hara kana an samu muwafaka da ta liman da ta mala'iku da ta mutane a takaice dai wannan kurakurai da ana yin shi da wurin sallah cewa da gata wala dalil ne ku har amin in ce wala dalil za ku shurara sai ya ce amin illa nan gyara akan samu da yawa cikin limamai su kuma matsala ba sa bayanar da amin to kenan in liman bai bayyana kuma babu lahi bayan ya katin da baku ku ji da baku amma dai liman kamata ya bayyana ta nasu sama iya cewa amin kuma ya muddu biya sautu ya daga murya annabi ya daga muryar mamu da da amin haka sahabbai suna yi duk da mai risala ya kawo rashin bayyana ta mai misalakar dalala mai shirin risala ya kawo cewa da magana kuskure ce akan cewa abin da amin ya kawo ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam iya amin ya daga amin kuma imamu suna yi har annabi yake cewa iza amin fa aminu ilimin ya kuta inda bai bai na za ku san yayi ko annabi ya samu sharadi ba ilimin amin ku ce amin da gaskiyar magana abin da ke da sunna liman ya ce amin ma Musa ce amin amma bayan liman ya fara wannan shi ne na takaice kan wannan masala Allah wa alam na sai wanda yake cewa liman liman musu ne shakka ya zo ta hiya ta karshe sai ji ya ce ta cika sallan sai wani ya ce mishi eh ta cika to wannan magana da suka yi sallar tana nan kuma sai sun yi sujada ko ko ba sun sujada ina ƙayyami a kasar maka na zaktar ta imam firistala da ilimin ya samu rikice kasa ganowa bayan lafiya ta imamu in ya tambaye mamu aka ƙare tattaunawa in ta cika shi kenan da salam akwai a bada salam an gwan saura a ciko ta a nan salar salam ba ya salar biyu ma ya salam ce ba aka ce akwai saura ya ce gaskiya ne shi bai rage ba aka ce ya rasu an rage ta ya ciko aka yi bada salam kenan a nan inda liman ba lahi liman ya rikice bisa abin da aka ba ya buga ya buga ya tambaya kai jama'a ya salam take ciki an gama bayani an ƙare shi kenan in a ce misali bai salama bane ba an kare shi ba da salam shi ba da za a kun sallah ta gyaru ko ba laifi bane ba daidai aka sunna aka yi ina ganin ya kamata mu tsaya lokaci Allah kai mu cirin gobe na kare goma insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته